إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مح... وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أآذنا الله وأجارنا من النار وبعد فيا أيها المسلمون لا زال حديثنا عن آداب طالب العلم وسنواصل الحديث عن ذلك إن شاء الله أيها المتعلم إذا مضيت إلى مجلس العلم مضيت وفي نيتك أن تستفيد وأن تأخذ من ذلك العلم الذي يقرب إلى الله تبارك وتعالى حتى إذا جلست في مجالس العلم راعيت عمورا منها ما يلي أولا السلام على العالم وإجلاله في السلام قال بعض أهل العلم ينبغي لطالب العلم إذا خاطب العالم ألا يخاطبه باسمه وأخذوا ذلك من قوله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا فهذا نهي من الله تبارك وتعالى أن يدعى صلى الله عليه وآله وسلم كدعاء الأفراد من الأمة ولذلك قالوا من القبيح أن ينادى العالم من القبيح أن ينادى العالم باسمه من طالب العلم من باب الإجلال والإكرام والاحترام وقالوا أيضا تعظيم العالم من تعظيم شعائر الله تبارك وتعالى قال تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب أيها المتعلمون فأدب المجلس عموما أن تجلس في المجلس وينبغي عليك أن تراعي أدب المجلس وأصدق شاهد على أنه ينبغي على طالب العلم أن يتعدب في مجلس العلم تعديب الله تبارك وتعالى لأنبيائه ورسله يقول الله تبارك وتعالى لنبيه موسى عليه السلام إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى قال بعض أهل العلم علمه الله تبارك وتعالى أدب العلم قبل أن يقول له إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني قال له اخلعنا عليك قالوا هذا أدب المكان واستمع لما يوحى هذا أدب الحديث فدلت الآية أن مجالس العلم فدلت الآية أن مجالس العلماء لها حرمة وأما أدب المجلس فقد دلت عليه السنة ففي الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وسأله قال العلماء هذا دليل على أنه ينبغي على طالب العلم إذا جلس في مجلس العلم أن يجلس الجلسة التي تليق به ولا يجلس الجلسة التي تدل على التكبر والتعالي وأنه فوق من يتعلم منه أيها المتعلمون العلم أكبر من كل شيء إذا تواضعت لله رفعك الله ومن ثم قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ذللت طالبا وعززت مطلوبا فلذلك يذل الطالب في بداية الأمر ويهان ويؤذى ولكن العاقبة للمتقين يرفعه الله تبارك وتعالى وحذاري ثم حذاري ثم حذاري من نقد الذاتي ولذلك قالوا من جاء ناقدا رجع فاقدا ولذلك الغالب نسأل الله السلامة والعافية في طالب العلم الذي يقدم إلى مجالس العلم متعاليا يريد النقد ألا يوفقه الله تبارك وتعالى والغالب أن يرجع سفر اليدين والعياذ بالله تعالى من التوفيق فينبغي لطالب العلم أن يراعي هذه الآداب ويجلس في مجلس العلم طالبا وجه الله تبارك وتعالى طالبا وجه الله تبارك وتعالى وقد قالوا قديما ضاع العلم بين الحياء والكبر ثانيا عدم إظهار التكاسل عدم إظهار التكاسل والنوم والملل تجاه العالم فهذا يدل على ضعف همة الطالب فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا في مجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم كأن على رؤوسهم الطيب أيها المتعلمون كانت قضية تعلم الأدب قبل العلم من الأسس الرئيسة التي توجه إليها عناية طلاب العلم وأساسها مجالسة أهل العلم والأخذ منهم فعندما تجالس العالم تأخذ منه علمه وأدبه بخلاف من يأخذ العلم من الكتب فإنه أحيانا قد يتأثر بأسلوب الكاتب حتى ولو كانت للكاتب بعض الظروف التي جعلته يتصرف هذا التصرف ويكتب بهذا الأسلوب وللحديث بقية إن شاء الله بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتب علينا يا ربنا إنك أنت التواب الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين إمام المرسلين سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين bayan haka ya ƴan uwa har yanzu ba mu gushe ba muna bayani kan wasu ladubba da ake bukata su ga dukkan wani ɗalibi mai karatu ɗalibi mai neman ilimi akwai wasu ladubba da ake bukata gare shi kamin ya sami ilimin kuma ya zamanto ilimin ya mashi albarka yana daga cikin abin da ya kamata ɗalibi ya sani daɗi da abin da ya gabata a baya lokacin da ɗalibi ya tashi za ya haya wajen karatu ya zamanto a cikin zuciya ta ba abin da ke da kwai illa bancin ya tai makaranta ko wurin ɗaukar karatu ba abin da ya kai shi illa bancin yana neman amfani yana neman wani abu da za ya amfanuwa yana neman wani ilimi in ilimi na addini ne yana neman ilimin da zai neman kusanci ga Allah subhanahu wata'ala ilimi wanda zai sa ya bauta ma ubangiji subhanahu wata'ala idan ɗalibin ilimi ya zamanto haka ne ya hita daga gida za ya tahiya wurin ɗaukar karatu to ana buƙatar ɗalibin ilimi ya kudar ladubba kama haka ladabi na farko lokacin da ɗalibin ilimi ya zo wajen ɗaukar karatu za ya ma malamin shi sallama irin sallama ta addini za ya gaida malamin shi tare da girmamawa wajen gaida malami tare da girmamawa kuma wajen yi ma malami sallama ba tare da guluwi ba da huce gona da iri ba da kuma girmama malami da yi mai wasu abubuwa kuma waɗanda shari'a ba ta yarda da su ba duk irin yadda za mu girmama malami duk irin yadda za mu ɗaukaka shi za mu tsaya ne akan mataki na shari'a ba za mu tsallake shari'a ba mu kai shi matsayin da Allah subhanahu wataala bai bashi ba ko mu ɗauki wasu haƙoƙi na Allah subhanahu wata'ala mu bashi wannan idan muka yi haka kuma ya zama to mun yi haramu shi yasa malamai suke cewa ya zama ainihin abin da ya dace ga ɗalibin ilimi idan za a yi magana da malamin shi to kai ya kira malamin shi da sunan shi domin suka ce wannan abun kunya ne a ji cewa ɗalibin ilimi ya kira sunan malamin shi in ba tare da bukata ba in bukata haka ta kama babu laifi amma haka kawai ya kira sunan malamin shi malamai suka ce wannan yana daga cikin abun kunya kaga wannan abun kunya yayi girma wanda yanzu ba wai a kira malami da sunan shi ba a ɗalibai da almajirai suna ma malaman su sunan banza su kirkiri wani suna na banza su ma malami su kirkiri wani suna wanda yake ba wannan suna bane na wannan malami wani lokacin ma wani suna ne wanda yake ba mai kyau ba kuma Allah subhanahu wataala ya hana ko ga magarin musulmai baki daya Allah ya ce bi isalismul fusuqi ba'da iman to balantana malamin da yake karantar da kai malamai suka ce sun tsunto wannan Allah ya ce la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'da kar ku ɗaura kiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a tsakankaninku irin yadda kuke kiran junanku ka kira sunana in kira sunanka to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya halatta ku kira sunanya sai dai ku yi inkiya ku dallabe a ce annaban Allah manzan Allah khalilullahi amma haka kawai a kira sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala ya hana sai a wurare ne na ibada inda sunan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo sai malamai suka ce na inda Allah subhanahu wata'ala ya hana a kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sunan shi suka ce to zamu iya mu hada wannan alaka da fadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-ulama warasatul anbiya malamai sune magadan annabawa kenan inda su annabawan bai halatta a kira su da sunan su ba to haka magadan su ma girmamawa da darajantawa bai halatta a kira su ba malamai suka ce yana daga cikin abun kunya a ji dalibin ilimi ya kira sunan malamin shi domin girmamawa da ainihin darajan mutuntawa da sanin kimar wannan malami sannan kuma suka ce girmama shi malamin da aka ce kayi kakka kira sunan shi shi malami na addini wata sha'ira ce daga cikin sha'airul islam wata babba alama ce daga cikin alamomin bauta Allah Allah kuma yake cewa wa man yu'azzim sha'airallahi fa innaha min taqwal qulub yana daga cikin tsoron Allah ga zukata girmama ababe manya-manyan alamomi na bautar Allah malami na addini babba alama ce daga cikin alamomin bautar ubangiji subhanahu wataala yana da kyau mu girmama su ainihin mu san darajarsu ya ƴan uwa musulmi malamai suke bayani cewa kan ladabi na majalisi idan ɗalibi ya zo ɗaukar karatu a wajen malamin shi ya zamna irin ladabi yadda ake bukata suka ce wannan ladabi ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya dadabtar da annabawa suka ce ga annabi Musa alaihi salam lokacin da ya hito daga kasar Madayana tare da matar shi da ya auro a wancan gari a Madayana da ya zo a daji hanya ta bace mashi bayan annabi Musa alaihi salam ya tsinkaye wuta a gaban shi ana shi tunanin wuta ce idan ya je wajen wannan wuta zai samu mutane ya tambaye su ina ne hanyar da za ta kai shi ƙasar masar idan ya je wajen wannan wuta inda lokaci ne wanda ana cikin tsananin sanyin hunturu yaya za a iya samu ɗan garwashe ya kawo ma iyalin ya su ɗan ɗumama jikinsu annan musa alaihi salam yana zuwa sai aka ce innani ana rabbuka fakhla ana alaika ko kuma inni ana rabbuka kai annan Musa alayhi salam ba wuta bace ba ni ne Allah ka ubangiji subhanahu wataala fakhla ana alayka hiddaka kalmunka innaka bil wadi al muqaddas tuwa kana wani wadi wani kwazazzabo mai albarka wa anaktartuka fastami lima yuha ni Allah na zabe ka nayi ka annabi ka saurari abin da nake faɗa maka innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri malamai suka ce a wannan ayar kamun Allah ya ce ma annabi Musa alaihi salam innani ana Allah sai da Allah ya karantar da annabi Musa ladabi ladabi na daukar karatu aka karantar da shi ladabi na wuri lokacin da Allah ya ce ikhla ana alayka hidda takalminka a wannan wuri suka ce wannan adabul makan ne wuri ladabi na wurin zama inda ake karatu da Allah ya ce fassami ilma yuha suka ce adabul kalam adabul hadis kuma sai Allah ya koya mai ladabi na zance to malamai suka ce wannan dalili ne da ke nuna cewa ashe wuraren karatu na malamai wurare ne masu alfarma wurare ne masu daraja dole ya zamanto ainihin musan wani irin zama zami a wannan wuri haka idan muka riba a sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zamu ga lokacin da mala'ika jibril ya zo yayo shigan mutum ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zuwa me ya faru sai ya daidaita gwiwoyin ya da gwiwoyin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi mala'ika jibril din ya ɗauki tafuffukan hannuwan shi ya ɗora sama ainihin cinyoyin shi ya yi zama na ladabi zama na nuna cewa ina neman in amfana ga wanda na zamna a wajen shi suka ce to wannan kamar yadda ƙarshen hadisin ya zo sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kun san kowaye ya zo yana wannan tambaya Umar ibn al-Khattab ya ce muka ce Allahu wa rasuluhu a'lam sai ya ce fa innahu jibrilu atakum yu'allimakum dinakum mala'ika jibril ne ya zo yana son ya karantar da ku addinin kaga ya zo yana son ya karantar da mu addini kuma ya karantar da mu cewa malami ana girmama shi ga irin zaman da ake yi a makaranta to wannan yana da kyau ya zaman to ɗalibai su lura a irin waɗannan abubuwa sannan malamai suka ce duk ɗalibin ilimin da ya zo karatu to dole ne ya yi zama a gindin malamin shi irin zama na wanda ke nuna ina son in amfana ga wanda nake na zo a wajen shi ba wai zama na girman kai ba ba zama na nuna na isa ba ba zama na takama ba da tunƙahu da nuna cewa ni abin da kake karantarwa da ba ni bukatuwa zuwa gare ko kuma abin da kake ainihin karantarwa ni da ma na riga na sanya utinal ilma min qabl malamai suka ce wannan ba ɗabi'a ba ce ta ɗalibi duk ɗalibin da yake haka ni ɗabi'a ya galibi wannan ɗalibin bai dacewa da ilimi galibi Allah bai datar da shi ya samu ilimi mai albarka dole ne ya zamanto ɗalibi idan ya zo karatu ya zamanto ainihin ya girmama malamin shi ya san darajar malamin ya ya kaskantar da kanshi ya mai da kanshi ƙasa da malami amma a ƙarshe Allah subhanahu wataala zai ɗaukaka shi shi yasa Abdullahi ibn Abbas ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace zalaltu taliban lokacin da nake neman ilimi na kaskanta na wulakanta na ga kaskanci da wulakanci da kyara da wara an yi taman da ina neman ilimi amma kuma wa azastu matuluban da na sami ilimin kuma sai na zamanto na ɗaukaka na yi girma na yi kima kuma na zamanto ana buɗata kowa na neman ya gana da ni to wannan ɗalibin ilimi ainihin ya sa ainihin da wannan kenan dole ne ya zamanto ɗalibin ilimi idan ya fara karatu ya san cewa ana iya a kaskantar da shi ana iya a wulakantar da shi ana iya a tozartar da shi ana iya a gaya mai magana marar daɗi amma idan ya yi haƙuri wal aqibatu lil muttaqina ƙarshen makoma tana tabbata ga masu tsoron Allah idan ya yi haƙuri malam bahaushe ya ce wai mai haƙuri yakan dafa dutse har ya sha romo lokacin da ainihin ka yi haƙuri to kuma a ƙarshen rayuwa sai ka ga abin ainihin ya zama tarihi sannan yana daga cikin abin da ya kamata ɗalibi ya lura lokacin da za ka zuwa wajen malami kakka zaman to kai kullum alaƙar ka mai kaima malamin ka hari kullum neman kake ka ƙura malamin ka kullum neman kake ka ga bai iya ba kullum neman kake ka samu kuskuren malamin ka dan ka je ka yi ta faɗin cewa bai iya komi ba wagga magana ba haka take ba wagga mas'ala ba haka take ba ai ayan ma bai kawo ta daidai ba hadisin bai kawo shi daidai ba kad ɗalibi ya zamanto haka malamai suka ce man ja'a naqidan raja'a faqidan duk mutumin da ya zo wajen neman ilimi wajen ya kushe malamin shi ya ga aibin malamin ya ya ga wani abu ya ga wani wallan malamin shi ya je ya ta mai tarutu ya yi ta yada a cikin gari malamai suka ce wannan mutumin al'ada ya koma baya da ilimin komai ya tashi tutar babu to dole ne ainihin ɗalibai ya zamanto ainihin su yi hakan ga dole ne ɗalibi idan ya zo karatu ya zamanto cewa ya zo karatu ne yana neman ya amfana ya zo karatu ne yana neman ya san wani abu ya zo karatu ne yana neman ya ƙara wani abu bisa taskar ilimi da Allah ya bashi yana ƙoƙarin ganin cewa ya za a yi taskar shi ainihin ya zamanto ainihin ta ƙaru amma idan ɗalibi ya sa cewa wai shi ba zai je ba ko ɗalibi ya samu kan ya kunya ko ɗalibi ya samu kan ya girman kai malamai suka ce ilimi ya ɓace tsakanin girman kai da kuma kunya mai kunya ba iya tambaya mai girman kai kuma nuna yake shi abin da ake ya huce wurin to shi yasa sai kaga galibi da yawa daga cikin ɗalibai suna ainihin asara abu na biya yan uwa ɗalibi lokacin da yake zama a gaban malamin shi kai ya nuna kasala kai ya nuna cewa shi yana jin bacci kai ya nuna cewa wai shi abin da ake karantar wannan ya huce nan wannan ba a sanya ga ainihin ɗalibi ɗalibi ya zo gaban malami ya yi bacci ko ya yi gyangyaɗi ko ya miƙe ƙahuwa ko ya gishingida ya kwanta wannan duk alama ce da ke nuna cewa wannan ɗalibin ba shirye yake karatu ba ɗalibin da yake shirye ya karatu ba za ka ganye yana cikin wannan hali na kasala ba da ainihin lalaci dole ne ya zamanto ɗalibi ya zamanto wannan ɗaya daga cikin magabata yana karantar da almajiran shi kawai sai ga wani ɗalibi yana kuka yana ainihin yana bacci wannan ɗaya daga cikin magabata sai ya fashe da kuka ya ce na rantse da Allah tun da na fara neman ilimi zuwa yau aka ce shekara nawa ce shekara arba'in ya ce wallahi ban taɓa gyangyaɗi gaban malami na ba ya ce so da yawa da daddare idan na dawo daga ɗaukar karatu bayan sallar isha'i idan na zo gida ba za ni kwana ba har asuba ina bita karatun da na ɗauko jiya da dadda safe ya ce in na gama bita sallar asuba na yi ya ce in kwasa kuma in je wajen malami na ɗaukar karatu ba na wanga ƙauyen ba na wanga ƙauyen ba na wanga ƙauyen ya ce har sai an yi isha'i kuma in dawo gida in ƙara bita karatu gobe in koma ya ce sai in yi kwana biyu ban yi bacci ba amma ban taɓa zuwa gaban malami na ba na yi gyangyani to kaga wannan sai ya nuna maka cewa ashe ɗalibi in dai yana son ilimi ya yi albarka idan ya zo ya zauna gaban malami dole ne kai ya nuna kasala mu yanzu sai kaga wani ya zo makarantar ya nuna cewa kwana yake shi malamin da ya kwana jiya yana bincike dan ya zo ya ga me za a faɗa ma al'umma da sahi bai yi bacci ba ya leƙa wanga littafin ya leƙa wanga littafin ya leƙa can wurin wata mas'alar bai gano ta ba sai ya kira dan uwan ya ɗalibi wani lokacin ya kira malamin ya dan ya gano mas'ala shi bai yi gyangyaɗi ba amma mu ke nuna cewa mun gashi mu ke nuna cewa lokaci yayi mu ke nuna cewa ai maza a tada sallah shi wanda yake wahala yake tahiya yana ana idan ya bacci shi bai gaji ba wannan tsakani da Allah ya ɗan uwa ba ɗabi'a bace ba da halaye na ɗalibi mai son neman ainihin yarda ubangiji subhanahu wataala mu diba sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan suna zaune a majalisin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kai ka ce tsuntsu ne saman kansu ma'ana idan tsuntsu na saman kanka ba kai rama ka motsa dan kai ya tashi to haka suke kai ka ce sandararren wani abu ne a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai su yi gyangyaɗi ba ko bacci ko miƙe ƙahuwa su ɗaga ido ma su yi ido hudu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba su iyawa suna ɗaga ido da ka ɗaga kanka kai ido hudu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai sahabi kuma ya toka ganin shi ba su iya ido hudu dan dan girmamawa da kwarjini ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi yasa wannan ya'yan uwa wannan abu malamai suka ce ya zamanto dole ne kamun ma a fara karantar da ɗalibi ilimi a karantar da shi ladabi shi ilimin miye ladabin shi mun ga can a baya annaban Allah ne annabi Musa kamun Allah ya karantar da shi ilimin ladabin ilimin Allah subhanahu wata'ala ya fara karantar da shi to ya zaman to yau abu ne da ya kamata malamai masu karantarwa malamai masu ilmantarwa da wa'azantarwa ya zaman to an ja hankalin ɗalibai an ja hankalin al'umman musulmai wajen sanin darajar shi ilimin da sanin darajar shi mutumin da ke ba da ilimin wannan abin shine abin da magabata suka yi wajen zamansa a gaban malamansu suna ɗauka karatu suna ɗauka abu guda biyu ne su ɗauki ilimin malami kuma su ɗauki na dubban malami da halaye na ƙware da ɗabi'u na wannan malamin to wannan sai zama to ashe lokacin da ɗalibi ya zamna gindin malami yana samun fa'ida guda biyu ya sami ilimin malamin kuma sannan ya zamanto ya samu ainihin ladubba da halaye da ɗabi'u na ƙwarai na wannan malamin wanda yake karanta a lokaci guda sai kaga ɗalibi ya samu abu biyu ya samu ilimi kuma ainihin ya samu ladabi wannan shine abin da ya kamata a yi amma duk ɗalibin da zaka ga cewa shi bai damu ba da ya je wajen malami ya yi karatu haka wani ɗalibin yana ganin kamar abun burgewa ne abun haɗi ne wai a yaba sai ka je na cewa shi duk garin na baya da malami wannan a inda ake karatu ha kai ba wanda za a yi karatu a wajen domin imam malik cewa duk mutumin da ba a sanya da neman ilimi ba ba a san shi da yawan malamai ba kan ma ku tsaya ku yi karatu a wajen shi ana maka zancen magabata zaka ga malami ɗaya an zano malaman ya an ce malaman ya dubu biyu za ka ga wani malamin ma ya rubuta littafi mashayakhatu fulan malaman wani da ya haka karatu hannunsu kama abu hatimin razi yake cewa la'alla na karkata na aksara min alfai shaykhin yace mu ilimin hadisi kadai mun yi karatu hannun sama da malami dubu biyu kenan ba abin burgewa ba ce wai baka da malami kuma ba abin burgewa ba ce malaman ka su yi karamci idan aka samu ga ɗalibi guda biyu wanga ɗalibin ya yi karatu hannun malami goma wanga ɗalibin ya yi karatu hannun malami tara wanga malamin ɗalibin da ya yi karatu hannun malami goma ya yi kima da daraja a wajen malamai domin ya ƙara samun wani ilimi da wani usulubi da wasu ladubba wanda shi wanga ɗalibin kuma bai ainihin same su ba amma ɗalibi ya ga cewa wai shi ya ishi kanshi yana ganin cewa shi ya isa ya kai ainihin sidratul muntaha na ilimi yana ganin cewa ba wanda za a iya karantar da shi sai dai shi ya karantar da shi to galibi irin waɗanga ɗaliban su ne ake samun matsala da su cikin al'umma su ne za ka ga suna yi ta kwaɓa domin shi abin da ya dame ya ya karanta a littafi kaza malam wane ya ce kaza ya karanta a littafi kaza bai san cewa ba wannan malamin da ya yi wannan littafi na farko me ya aƙida shi na biyu wannan littafi in malamin nan zahi zahi yayi shin akwai wani dafe wani abu da ya ingiza malamin ya yi zahi ba ka iya ka gano amma in ka zamna gindan malami shine malami zai karantar da kai nan malam ya yi zahi saboda akwai wasu zuruf wasu halaye da suka sa shi ya yi zahi zahi misali ɗalibin da zai karanta ainihin littafin almuhalla na ibn hazm in ɗalibin ilimi ya karanta littafin almuhalla na ibn hazm kamar yadda malamai suke cewa lisanu ibn hazm wa saiful hajjaji shaqiqani halisham ibn hazm da takobin Hajjaji bin Yusuf kai ka sai kani da magaji yadda Hajjaji bin Yusuf ya ta kashe mutane da takobi haka Ibn Hazm ya ta wasa mutane ya ta yankan mutane da halshen da halshen shi to yanzu dalibi idan ya dauki muhalla in ya karanta sai ga ibn hazm yana tsanantawa yana magana mai zahi zahi irin maganar soja umarnin soja dole a je a yi yanzu kawai a yi to in ya karanta bai san wani hali yasa ibn hazm yayi wannan halin ba abin da ya kai ibn hazm ga wannan abin ya samu adawa tsakanin ya da malaman garin su suka nuna mai adawa suka nuna mai kiyayya suka tsangwame ya a ƙarshe ma suka zo gidan ya suka kona mashi littattafai to bayan an mai wannan abin ne ya zo ya rubuta almuhalla kaga dole bayan da za a yi sassabci ga wannan malamai inda sun cutatar da shi sun kore shi daga gari sun kona mai littattafai dole idan za a yi ainihin rubuta maganganu to dole ne ya zaman to maganganun na suna da tsanani to kai yanzu idan ka ɗauko sai ka ce ibn hazm ya yi maganganu masu zahi kai ma sai ka zo ka yi maganganu masu zahi sai mu ce kai tsakaninka da malaman garin ku akwai adawa ko kiyayya ko faɗa sun kore ka daga gari sun kona maka gida sun kona maka maktaba kaga duk irin wannan zama gindin malamai shi za ya bada wannan sannan malamai suka ce kuma idan ka dauki misali na gaba ka dauki misali tafsirul jalalain na al-imam suyuti duk da cewa ba shi kadai littafin ba amma galibi ya shahara a wajen mutane na imam suyuti idan ka dauki wannan littafin galibi a kasar Hausa musamman a tafsirin Ramadana an yi dogaro akan tafsirul jalalain tafsirin imam suyuti amma idan ka kalli wannan littafin yana da amfani amma kuma akwai wuraren da imamu suyuti kawai ta zame inda galibin ayoyin siffofin Allah imamu suyuti tawilin sa yake sai yayi tawilin su to yanzu idan dalibi ya dauki wannan ba tare da yayi karatu hannun malami ba ya karanta imamu suyuti ya ce kaza wata siffar Allah sai imamu suyuti yayi tawilin ta shi ma dalibi idan yazo sai yayi tawilin ta kaga daga dan ka hwada cikin kwazazzabo da ka zamna gindin malami da ainihin ka tsira dauki ihya ulumuddin na imamu al-ghazali wanda Ihya'uddin na Imam al-Ghazali littafi ne wance yana littafi ne mai kyau amma kuma yana da kurakurai masu yawa a ciki wanda wannan littafin shi da kanya Imam Suyuti din yayi bayani wanda shi yasa al-Maghrib al-Arabi da littafin ya shigo malamai kin yarda suka Ihya ulumuddin na Imam al-Ghazali ya shigo saka sa aka tattara littafin aka kona shi wanda shi Imam Suyuti Imam al-Ghazali yana da aqida daban-daban daban shi da kanya yana da littafi al-Munqiz min ad-Dalal a cikin imamu suyudi yake imamu ghazali imamu ghazali yake cewa yayi aqida daban-daban daban-daban yayi waga aqida in ya gaba ta birge ba ya wato yayi waga aqida yace har sai da ya samu kanya cikin aqidatu shakkakina masu shakka wai anya ma akwai Allah yace kwana 40 yayi cikin waga aqida masu shakka cewa ma akwai Allah shi shi da kan yayi bayani cikin littafin al-munqiz min ad-dalal ya ce kwana arba'in ya cin waga aƙida yana shakka samuwar Allah a ƙarshe ya hita ya shigo sufanci to yana cikin aƙida sufanci ne ya rubuta littafin iya ulumuddin bayan nan a ƙarshe ya zo ya faɗa aƙida ahli sunna wal jama'a sai ga shi da kan yake ciza ɗan yatsa yana nadama ya ce kai co ina ma tun harkon rayuwata na riƙe bukhari da muslim sai yanzu a ƙarshen rayuwata ne bayan kwanuka na sai mana sun tahi abin da ya mana saura a rayuwata ɗan kaɗan ne na riƙe sahih bukhari da sahih muslim malamai masu magana kan imam al-ghazali suka ce wannan littattafai guda biyu riƙe bukhari da muslim har Allah ya karɓi rayuwata to yanzu irin wannan abin in ɗalibi bai san shi ba kawai sai ce imam al-ghazali ya ce a ihya ulumuddin ya ɗauko ya karanta a ce a a yi ta hayaniya da shi kaga da ya san irin wanga abin na imam al-ghazali daga ina zuwa ina zuwa ina kuma wannan littafin wani zurufu ne suka sa yiya da ba a shiga cikin irin waɗannan hayaniya ba da ainihin ake yi to wannan misalan yana da yawa in ka zamna gindin malami malamai suka ce al-alimu yaktasiru lakal waqt shi malami takaice ma lokaci yake abinda kana neman ka sanya cikin kwana biyu malami yana iya cikin awa ɗaya baka wannan ilimin matsalar da kana son ka santa cikin awa biyu malami cikin minti ɗaya minti biyu sai baka ita misali al-imam al-qarafi yake bayani cikin littafin ya anwa'ul furuq yake cewa shekara takwas yayi yana bincike ya gano al-farqu bainar riwayati wa shahada meye bambanci tsakanin ar-riwaya meye bambanci tsakanin shahada shekara takwas gari gari farkon littafin ya za a rubuta anwa'ul furu farkon littafin sai ya fara da wannan kalma ya bambance tsakanin ash-shahada da ar-riwaya yace shekara takwas yana bibiyan malamai ya tambayi wanga malamin ya tambayi wanga malamin ya tambayi wanga malamin a ƙarshe yace sai can Allah subhanahu wata'ala ya hada da wani littafi al-burhan fi usulil fiqh na al-imam al-juwayni yace a nan wurin ne sai malamin ya mai bayanin ga alfarqu bainar riwayati wash shahada to yanzu irin wanga malamin Imam al-Qarafi yanzu dauki almajirin shi shi in yana son ya gano bambanci tsakanin riwaya da shahada cikin minti daya malamin ya takaice mai bayani amma in shi kadai ne sai ya tauce durma take yayi ta yawo ya kasa gano ma ba ya da ma littafin da za a iya buɗa ya karanta ya gano wai littafin da za a iya a samu matsala shi bai taɓa jin sunan littafin ba ma balantana a ce ya mallake ya to don haka sai malamai suka ce ga ɗalibi mai yin karatu na addini karatu na musulunci ya zamanto wajibi ya zamanto yana zamna gaban malamai domin irin waɗancan kurakuran da ake samu malamai su ne za su yasa karantar da kai ana karanta littafi malami sai ya ce ja layi ƙarƙashin wannan kalmar wannan magana ba mu yarda da ita ba saboda dalili kaza da dalili kaza da dalili kaza shi yasa za ka ga a wanga zamanin ga littattafai can a baya malamai magabata sun rubuta amma yanzu sai ka ji ana cewa za a ta haƙiƙin littafi kaza ko za a ta kharijin littafi kaza dan mi dan a bi keke da keke wancan abin da wala Allah wancan malamin kafa ya ta yi talababiya ta zame su waɗanga malaman sai su zo su gyara domin alkamalu lillahi ta'ala to dole ne ainihin ya zamanto ɗalibi ya san cewa ainihin karatu bayan da za a yi karatu ya mai amfani sai ya zamanto ya je ya zamna gindin malami ya yi karatu ba wai shi da kanya ba ainihin ya karantar da shi allahumma izzal islam wal muslimin wa adilla shirka wal mushrikin wa dammir adaka da addin wansur ibarakal muwahhidin